ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya sake kawo rayuwarmu zuwa ga wannan safiya ta laraba mai yiwa ya kasance sha biyu ne ko sha uku ga watan rabi'u sani sha uku ga watan rabi'u sani hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku meladiya don ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna a khus aqidataka min alkitabi was sunna wallafar a sheikh muhammad bin jamilu zainu rahimahullah to satin da ya gabata idan ba manta ba a mun tsaya ne tambaya mai lamba ta 37 ƙarƙashin matsalar tawassuli da neman ceto wanda bayani ya gabata da yake nufi da tawassuli da kuma a tawassuli wanda shari'a ta halatta neman kusaci zuwa ga Allah ta'ala da sunayensa da kuma ayyuka na gari ta yau za mu ci gaba a tawassulul mamnu tawassuli wanda shari'a ta hana wanda shari'a ba ta yadda da shi ba ba ta halatta ba yana iya kasancewa bid'a ko ma ya kai mutum zuwa ga shirka malam ya ce at-tawassul mamnu'u wa huwa du'aul amwati wa talabul hajati minhum kama huwa waqi'un al-yawm wa huwa shirkun akbar liqawlihi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سورة يونس أي من المشركين malace tawassuli wanda aka hana shine kiran matattu du'aul amwat mutanen da sun mutu ba sa raye ba sa doran ƙasa mutum ya rika kiran su yana neman kusaci zuwa gare su wa talabul hajati minhum da neman biyan bukatu daga wajensu kama huwa waqi'un al-yawm kamar yadda yake faruwa a yau babu shakka yana faruwa ana kiran wasu matattu da sunan a cewa kasancewar su bayin Allah salihai ko ma waliyan Allah ana neman bukatu irin waɗanda Allah ke bayarwa daga wajensu kai koda bukatar da ɗan adam na iya bayarwa sai ka nema a wajen wanda ya mutu to wannan ma bai halatta ba da ana da rai zai iya maka amma ya mutu ba zai iya ba mun yi bayani a kayan wannan a matsalar neman agaji malaci wa huwa shirkun akbar kuma yin hakan shirka ce ma babba ka kira wanda ya mutu kana tawassuli da shi kana neman biyan bukata liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kar ka kira wani koma bayan Allah wanda ba zai yi amfani da kai ba a nan duniya balle kuma a lahira wala ya turuka kuma ba zai iya cutar da kai ba a cikin addininka a duniyanka ko a lahira wato ana nufin waɗansu ababen bauta da kuma gumaka da ma salihan bayi kai ko da annabawa ne bai halatta ka kira su ka nemi biyan bukata a gurinsu ko da mala'ika ne mafi kusaci zuwa ga Allah, la malakun muƙarrabun wala nabiyun mursalun, ko mala'ika ne wanda ya fi kusaci zuwa ga Allah, ko annabi ne bai halatta ka kira shi ka nemi biyan bukata a kurinsa ba, irin bukatan da Allah kaɗai ke bayarwa. Allah ta ce fa'in fa'alta idan kuwa ka kuskura ka aikata haka, fa'in naka lalle kai, idan sa'in nan mina zalimin kana daga cikin azzalimai a cikin baka sai ce ai minal mushriki ai abun nufi kana daga cikin mushrikai saboda shi zalunci a wannan aya kamar dai aya mai kama da wannan yana nufin shirka ne kamar da Allah ta'ala ya faɗa a kisar lukmanul hakim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adim yace da ya dan dana karkai shirka da Allah lalle shirka zalunci ne mai girma to kaga wannan shine tawassuli wanda aka hana kuma wanda yake zama shirka ne shirkar ma babba mai dawwamar da mai yin ta a wuta mai rusa ayyuka mai wa mutum sanadiyan hasara duniya da lahira amma tawassul bi jahi rasul sallallahu alaihi wa sallama ka kaulika ya rabbi bi jahi muhammadin nishfi'ni nishfini ya rabbi bi jahi muhammadin nishfini fa hadha bid'atu to ga wani kaso balashi amma tawassuli da alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa wannan ma abu ne mai sauki ko ya Allah dan annabinka kaman kaza dan darajar annabinka dan kaza da kaza har ma wani ma ya samu damar shigowa ko bayan yi da annabin ma sai ya shigo da wani ya Allah dan darajar malam wane a gurinka dan alfarmarsa Allah kaman kala to na manzon Allah ma bai halatta ba shi ma bid'a ne yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam ina misali ce ka kaure ka kamar fadin ka ya rabbi bijahi muhammadin nishfini ya ubangiji ka warkar da ni ka bani lafiya saboda alfarmar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fahaza bid'atun wannan bid'a ne li'anna sahabata lam yaf'aluhu domin sahabbai mafifita al'umma ba su aikata haka ba kasancewansa bid'a saboda sahabbai ba su aikata hakan ba saboda ba samu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ku yi hakan ba da haka ya zama bid'a ka san wani marar ladabin sai ya ce ai dan sahabi bai yi ba za a ce bid'a bane kai wani ma da ya budu biska ya ce ko manzon Allah ce kar mu maulidi sai mun yi ya za kai da wannan a sai ka ja baki kai shiru ko saboda haka jahilci ne ko rashin fahimta ne ka ce wai dan sahabi bai yi abu ba kai za ka yi alhali waɗannan sahabbai ko shakka babu su ne mafiya kusaci da manzala sallallahu alaihi wasallam su suka fara koyon addini kamar yadda Allah ya saukar su ne suka fi kowa soyayya ga manzala sallallahu alaihi wasallam to da haka dole ne tsarin ibadar mu ya samu asali ko mu samu kwafi daga yadda su suka fahimta kuma suka aikata wannan shine zaman ka lafiya ko nasi za ka fassara na aya ko hadisi to zaman ka lafiya ka koma ya waɗannan bayin Allah suka fahimci wannan aya ya suka yi ta'amuli da waɗannan nasoshi na addini sai ka zauna lafiya ba ba zai kawai yanzu ka wayi gari ka ɗauko ta fassara aya ba taɓa jinta daga wajensu ba ka ce ka kawo sabuwar fassara to da haka wannan irin wannan tawassuli sahabban manzo Allah sallama ba su aikata ba ولأن عمر توسل بالعباس حيا بدعائه كما سبود عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ياي توسلي da baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abbas ibn Abdul Muttalib hayyan a halin yana raye ba bayan ya mutu ba yanzu akwai waliyin da ya kai Abbas walitaka a duniya za a samu shi banda kasancewarsa sahabi baffa ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanin mahaifinsa kuma shaqiqi ai karewa matsayi kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi yana raye yana kaunarsa kuma yana ji da shi yana girmama shi haka ko ta rana da manzo Allah ya tura karbo zakka ko ya aika sayyidina Umar ya karbo zakka sai da da rahoton cewa ga wasu basu ba da zakka ba daga cikin hadda Abbas da Abbas da ibn jamil da khalid bin walid ya ce su sun hana zakka mai manzo Allah faɗa game da abbas ya ce ammal abbas ya ce amma shi abbas fahiya alayya wa mitluha zakkarsa tana wuyana ni zan biya har ma da wata irinta a wata fasar aka ce shi yayi zakkan shekara biyu ne da bana da baɗi gaba ɗaya baya a wani fasar kuma manzo Allah ce shi ya ɗauka zai biya mar zakkar har yake ce umar ya ce baka san cewa amma alinta anna amma rajulu sinu abihi baka san cewa baffan mutum ɗayan tagwayen mahaifinsa ba ne mana sai bayyana musu matsayin abbas a gurinsa baffansa ne to shi ne sai na umar a lokacin da abbas yake raye kasancewansa sahabi ahalul bai baffa ga baiki salalai sallam ya yi tawassuli ne da abbas yana raye ba da zatinsa ba bai ce allah don alfarmar baffan annabinka a saukar mana da ruwa ba sai ya yi tawassuli da addu'arsa ya sa shi gaba ya roƙi Allah Allah kuma sai amsa addu'a haka wannan ma dalili ne ko walame tawassal bi rasuli ba'da mautihi sayyidina Umar bai yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bayan mutuwarsa wa hada tawassulu qad yu'addi lishirk irin wannan tawassulin haƙiƙa yana kaiwa zuwa ga shirka wa zalika idza ataqada anna Allah muhtajul liwasitati basharin kal'amiri wal hakim idan ka ƙudurta cewa Allah yana buƙatuwa zuwa ga tsani da wani halitta kamar sarki da shugaba idan ka ƙudura ba a isa gurin Allah ba a samun buƙata gurin Allah sai an sa wani a tsakiya sai an bi ta wajen wani shi kuma sai gaya wa Allah da ba akwai masu wani itikadin yana cin manufansu na rikan wasu ma kenan wasu waliyan saboda ai ba a zuwa wajen Allah kai tsaye ba a gabatar da bukata ga Allah sai an bata wajen wani suna kamanta Allah da irin sarakuna ko masu mulki a yanzu a ce ka je fada ne haka kawai ka game martaba ai sai an maka iso ka je gidan gwamnati ne kawai ka ce za a ga gwamna ai sai an ma iso to duk wanda ya kudura haka ga Allah to wannan yayi shirka da Allah lamarin Allah ba haka yake ba ko kaɗan Allah yana kusa da bayinsa za mu ji a ƙarƙashin ceto insha Allah mala ya ce li'annahu shabbahal khalika bil makhluqi saboda ya kamanta mahalicci da abin halitta yanzu ya za kwatanta sarki da gwamna da shugaban ƙasa da ubangiji ai kwatancen ma kwasa-kwata bai kamata ba ya za mutum ya haka wal ma'rifatil mazida min at-tafasil wa adillati hadha al-mawdu' يراجع رسالة التوسل وأحكامه وأنواعه لشيخ الألباني قال يتي دومي متين يسان قاري na bayani dalla-dalla da dalilai akai wannan babin to ya koma zuwa ga wata risala mai suna a tawassulu a kamuhu tawassuli da hukunce-hukuncensa wa anwahu da nau'ukansa da sheikh albani na sheikh muhammad nasiruddin albani allah ya masa rama to wannan yana da kyau mu rika bincike a kayan wannan matsala za mu samu karin bayani insha Allah a nan bai faɗaɗa ba to dangane da wannan bari mu ƙara duba wani ƙarin bayani shi wannan littafi mai suna taudihul ahkam sharhi ne na bulugul maram wanda Sheikh Abdurrahman Al-Bassam yayi karkashin wannan hadisi na Anas dan Malik Allah ya ƙara musu yarda anna umar radiyallahu anhu kana idza qahatu yastasqi bil abbasi bil abdul muttalib umar dan khattab ya kasance lokacin yana yana sarkin mu'mine yana khalifa idan aka yi fari a madina aka samu kamfan ruwan sama yakan nemi shayar da ruwa istisqa kenan ta hanyar addu'an abbas dan abdul muttalib wa qala ga abin da sai na umar yake cewa Allahumma inna kunna nastaski ilayka bi nabiyyina fataskina yace Allah da mun kasance muna neman shayar da ruwa ta hanyar addu'ar annabinka sai ka shayar da mu ruwa lokacin manzala yana raye shike jagorantar sallar roƙon ruwa kamar dukkanin aiki na ibada wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina faskina fayusqawna rawahul bukhari ya ce to yanzu tun da nufsa zama baya tare da mu baya raye muna neman tsani zuwa gare ka da addu'ar baffan annabinmu ya Allah ka shayar da mu bai su kauna sai a shayar da su sai a yi ruwa wannan hadisi bukari ya rawaito to hadisin na nuna cewa daga shin fa'idar wannan hadisi annas sahabata radiyallahu anhu ma kanu ya atuna ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatlubuna minhu du'a sahabban manzo Allah sallallahu ba sa zuwa kabarinsa a bayan ya rasu su je su nemi ya musu addu'a ba sa yin haka wa yatawassaluna bi zatihi kuma ba sa tawassuli da zatinsa cewa ya Allah dan annabi ai mana kaza sahabbai ba sa yi wajayihi ilalla da darajarsa ko matsayinsa gurin Allah ba sa yin haka da ilmihim anna du'ahu in qata bi wafati alaihi salatu wassalam saboda sahabbai sun sani cewa addu'ar manzo sallama ta yanke da rasuwarsa daga lokacin da ya bar duniya to magana wai manzo Allah ya maka addu'a ta kare wanda ya maka a baya ka samu ma ba maganan ya bar duniya kuma ka je maka addu'a babu wannan sahabbai sun fahimci haka wannan shine magana da gaskiya amma tawassul bi dhati bi amma tawassul bi dhati aw jahihi fa innahu laysa bi mashru'in malai shi amma tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alfarmarsa ko darajarsa fa innahu laysa bi mashru'in wannan shari'a bata shar'anta ba bata yarda da shi ba wa ma laysa bi mashru'in fa huwa bid'a duk abin da ko ba shari'a bane to bid'a ne duk abin da addini bai zo da shi ba cikin qur'ani ko sunna ko aikin magabata to wannan abu ya zama kirkirarren al'amari ko muna sanar da abin da manzo Allah faɗa game da bid'a ko yace kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar yace kuma man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa to da haka babu addini duk wanda zai ce ma a yi tawassuli da manzan Allah ko da alfarmarsa sai ka gaya mara sahabbai ba su yi haka ba saboda sun fi kowa sanin menene Allah yake so menene manzan Allah ya koya ai duk wanda ya karamba ne ce a yau ya fi sahabi tsoron Allah ko ya fi sahabi san manzan Allah ko ya fi wani sahabi sanin addinin Allah in kana neman tacaccen makaryaci to ka nuna shi bayan Allah nan sun sadaukar da rayuwarsu sun sadaukar da duk abin da suka mallaka saboda wannan addini Allah ya kara musu yadda shi yasa wannan littafi a Muhammad Jamil ya ce yin wannan tawassulin bid'a ne me dalili saboda bai da asali addini kwata kwata ba dalilin da ya nuna halaccin ayi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tawili ko da wani ya ja maka hadisi nasi sai dai maka tawili ya juya maka tunani ya canza fassara saboda ya dace da son zuciyarsa liza a dalilin haka fa inna amiral mu'minina umar ibn al-khattab wa sahabati ma'ahu radiyallahu anhu lalle sarkin mu'minai umar dan khattabi da sahabbai da suke tare da shi sauran sahabbai Allah ya kara musu yarda gaba daya kaga wannan ba wai fahimtar umar shi kadai bane ba, ne ba. a lokacin da yake da rai manya-manyan sahabbai suna nan ba fahimtar sa ne cewa ba a tawassuli da addu'ar nabi bayan ya rasu ko da zatinsa ba har ma da sauran sahabbai da suke tare da shi ba wanda ya masa inkari akan wannan mataki da ya dauka ko wannan fahimta da yake kai talabu talabul abbas bin abdul muttalib radiyallahu an sun nema daga wajen abbas allah ya kara musu yadda dan abdulmuttalib baffan manzo allah sallallahu alaihi wasallam an yada allah tabaraka wa ta'ala lahum bisuqa ya roka musu allah madaukakin sarki da shayar da ruwa suka nemi ya musu wannan addu'a sun nemi ya roka musu allah wahum yu'minuna ala du'ahi alhali suna cewa amin a bisa addu'arsa abbas yana addu'a suna amin amin amin fahada amrun jaizun mashru wannan al'amari ne halattacce kuma ta yarda da yin haka a san wani bawan Allah ya jagoranci addu'a ko ka nemi ya roka maka Allah saboda wata bukata ka yi tawassuli da addu'arsa ba da shi kansa ba wannan al'amari da ya halatta an gane wannan ko ko da ba malami bane mutumin kirki bawan Allah dattijo mai kama kai mai nisantar saban Allah za ka yi cewa roƙa baka Allah kuma Allah bai amsa insha Allah amma ba ce ku zo ku yi wata kwangila kuma ka ce to nawa za a biya ai addu'ar ka babba ce sai an yi ciniki sai an zubda jini sai an jewaye Qur'ani to wannan waye gaya maka za ka malama ji tsoron Allah addu'a ibada ne ibada kuma ana rusunawa ne a yi ladabi a yi wa Allah yabo da kirari ana fatan ya karba ba a tilasta Allah domin ka so wani tsabar karambani in an je gurinsa kai ka ce shi yake biyan bukata kaza ne faru ko to za mu ga Allah je ka abinka ba komai an gama ba abin da zai faru kaga wani akwai rashin sanin girman Allah wallahi ai ko dan da ka haifa ne aka zo neman alfarma ta gurinka sai ka ce to ba damuwa zan yi magana da shi insha Allah ko ba ka bane tunda shi ma akwai abin da kai kanka zaka gane ka takura masa ne shi kansa ya gaya ma to ba abin ne kaza da kaza a ba su hakuri ai dole zaka hakura to wallahi ubangiji mahalicci ka rika garanti game da cewa ai magana an gama annabin Allah ma ya roki Allah fa Allah bai bashi wani abin da ne ba ba akwai addu'a da manzon Allah ya amsa mar wasu bai amsa wasu ba kuma nan bai rike masa daraja ba to ya zaka ba da garanti cewa a zo gurinka din mai damuwa ya zo wasu a rediyo su tallewa har a rediyon azare zaka ji ana din mai bukata ya zo an yi an gama kai waye da ka ji mai wannan tallan ko da sunan magani ne rabu da shi waye baka garanti in ka zo zaka warki wani hadda rantsuwa wallah wannan garaje ne game da lamarin ubangiji bayan Allah rusuna ba suke suna Allah yabo da kirari suna fatan Allah ya karba qala al-abbas fi du'aihi to ga abin da abbas yake fada a cikin addu'ar da yake yi yanzu sahabbai sun ga yanayin matsayinsa a gurin manzo Allah sallama matsayinsa a gurin Allah bawan Allah ne dattijo ne kuma sahabi ne kuma ahalul baiti ne har ya tara daraja da yawa ko to da aka sa shi shi kuma da yazo addu'ar baitin kaho ya nuna gadara ko nawa ba saboda bawan Allah ne bai yi rabin da na ambata misali ana yi ba sai yake cewa Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbi ka ji lafazi mai kyau fa ya Allah lalle yanda sha'arin yake bala'i baya sauka sai saboda zunubi kuma wannan gaskiya ne duk inda kaga masifa ta yi wa a cikin al'umma to wallahi sabon Allah ne ya jawo wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kathir wallahi duk abin da ya same mu na masifar da muke ci a yau babban sanadin wallahi saba ma Allah ne to shine abba yake istinbadin wannan aya walam yukshaf illa bi tawbatin ko abin da zai kuranye wannan bala'in sai ta hanyar tuba ai rashin ruwa ne munasabar addu'an ko rashin ruwa musifa ne ba abin da zai kawar da wannan fari a samu ruwa a samu albarka sai ta hanyar tuba daga zunubai wa qad tawajjaha bi alqawmu ilayka limakani min nabiyika kuma hakika mutane sun fuskanto zuwa gare ni saboda matsayina matsayin da nake da shi dangane da annabinka nasabata da annabinka ya sa mutane suka fuskance ni suka sa ni gaba na roƙe ka ya Allah ka gala da bifa wahadi aidina bid zunubi ya ce to ga hannayenmu nan cike da zunubai ya Allah wa nawasi na ilaika bit tauba ga makwarkwadar mu zuwa gare ka da tuba mana mun mika kai zuwa gare ka ta hanyar tuba fasƙinal gaisa ka shayar da mu ruwan sama ƙala ya ce fa'ar katin sama wa misali jiba nan da nan sama sai ta haɗe da gajimare kamar wani dutse kamar manya-manyan duwatsu yana gama wannan addu'a sai kawai sama ta haɗe da gajimare kaga Allah ya karɓa kenan ko hatta aksabatil ardu wa ashan nas har sai da ƙasa ta jika ko mutane suka rayu ta fitar da tsirrai amfanin gona ya kyau mutane suka rayu mana albasa ya ce hadal hadisu masarul jidali bainal mutadi'a alladhina yarawna jawaza tawassul bi zatil makhluqi wa jayihi min al ahya'i wal amwat wa bain ahli sunna alladhina yarawna fi hadal hadisi dalilan sarihan ala anna tawassula huwa huwa bid du'a wa anna tawassula bi dhati wal jahi ghairu jaiz ذلك أنه لو كان جائزا فإن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ورفعة مقامه ما نقصت بموته بل هي باقية فلماذا عدل الصحابة عن التوسل بذاته إلى طلب الدعاء من العباس mala ya ce wannan hadisin shi ne ya tayar da ƙura ta jayayya ta musu tsakanin 'yan bidi'a waɗanda suke ganin halaccin tawassuli da zatin wani abin halitta su suna ganin a iya neman kusaci zuwa ga Allah da zatin wani ko da ma ba annabin ba ne a iya sa wani a gaba ce don darajarwa ne don alfarmarwa ne Allah ka yi kaza su suna ganin haka yawwa daga sherayu har ma da batattu suna ganin wanda ya mutu ma za a iya neman alfarma a nemi kusaci zuwa ga Allah ta hanyarsa da kuma tsakanin ahalus sunna waɗanda suke ganin yin hakan wannan hadisin dalili ne ƙarara da ke nuna cewa tawassuli da addu'a cewa anna tawassulahu wa biddu'a cewa tawassuli ana yin sare ta hanyar addu'a addu'ar salihin bawa alhali yana raye ba addu'a da zatin sai yana raye ko bayan ya mutu wanda kuma ita ce fahimta ingantacciya kuma tawassuli da zatin wani ko alfarmarsa bai halatta ba bai halatta ba suka ce saboda da ya halatta lalle karamar manzo Allah sallama a gurin ubangijinsa da matsayin darajarsa ba ta ragu ba saboda ya rasu hawa na amsa ce mai kyau ko matsayinsa a gurin Allah da darajarsa rasuwarsa ba ta rage masa kuwa har iya tashin kiyama shine imamul mursali shine khatimin nabiyyin shine afdal khalqillahi ajma'i har a nade kasa har a filin kiyama har aljannar gaba daya wanda ya kashi matsayi duk wanda ya ja a kayan haka to ba da bai ma yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma san waye manzon Allah ba to tun da matsayinsa bai ragu da mutuwarsa ba inda a ce saninsu cewa matsayinsa bai ragu da ya bar duniya ba shi yasa ba sa tawassuli da shi duk da haka ba su yi tawassuli da shi ba saboda ya nuna cewa yin hakan bai halatta ba inda halatta a yi tawassuli da zatinsa ko da ya bar duniya za a ci gaba da yi saboda matsayinsa bai ragu a gurin Allah ba bal huwa baqiyatun ba haka ba matsayinsa ko darajarsa mai wanzuwa ne to dan mai sahabbai suka bar tawassuli da zatinsa suka koma neman addu'a a wajen Abbas me yasa suka yi haka sun san darajar manzo Allah duk da baya nan har tashin kiyama ba za ta ragu ba amma suka bari ba sa tawassuli da zatinsa ba sa tawassuli da addu'arsa sai suka dawo suka sa baffansa suke tawassuli da addu'ar bafan nasa saboda wannan amsa ita ce bai kasance face neman addu'a daga matacce wannan ku yana ce manya-manyan ayyuka na shirka neman addu'a da wani mutum bayan ya bar duniya komai matsayinsa wannan shirka ne yawwa neman addu'a daga wajen matacce ko ya matsayinsa yake a wajen Allah wannan bai halatta ba bai halatta ba kamar yadda neman addu'a ga wanda yake da rai yana da iko a kayan abu to wannan ya halatta mace yana da rai yana kusa da kai kuma zai iya abin da ka nema gurinsa ya halatta ya halatta yin haka to a dalilin haka nema shekul islam a cikin littafansa yana yawan maimaita cewa a shi mai barna sau da yana kafa hujja a kayan barnarsa dai da dalilin ingantacce wanda wannan dalilin na iya zama ma hujja a kayansa sai a ɗauko ma hadisi gangare a karanta a ce to ai gashi ya halatta alhali yanda hadisin ya fuskanta ba haka ma'ana hadisin yake ba Allah tsare mu to da haka wannan da yana nuna mana cewa tawassuli ingantacce shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa alhali yana raye ba tawassuli da zatinsa ba tawassuli da manzo sallama a halin bayan rasuwarsa wannan ma bid'a ne bai halatta ba Allah ya tsare mu da haka matsalan tawassuli tana da alaka kai tsaye babin tauhidi bai halatta mutum ya aikata wani abin da shari'a ta hana da sunan neman kusaci zuwa ga Allah ba sai tambaya ta gaba as-su'alu samina wa salasi hal yahtaju du'a liwasitati basharin shi addu'a tana da buƙatar sai an bi ta tsanin wani ta wasitar wani kafin a nemi buƙata gurin Allah sai an gaya ma wani ya gaya ya roƙi Allah tukuna Allah biya buƙata kamar yadda aƙida ne ko itikadi na wasu wani shi gane ke inda ya roƙi Allah shi buƙatar sa ba za ta biya ba kwata kwata shi yasa yana da malaman addu'a daban iya da malaman jan sallah daban iya da malaman karatu daban ai haka ake kakkasa malaman ko kowane matsala ta taso akwai irin waɗanda za a nemo idan maganar tambaya akan zakka ne ko sallah ko tsarki ko rigiman aure ko azumi galibi na ake tuna malaman gaskiya saboda an san su ne suka san addinin da gaske idan ko wata bukata ne ta duniya ta taso in ba wanda Allah ya tsare ba sai ya koma wancan layi to da haka ita dai addu'a ba ta bukatan wai sai ka bi ta wajen wani sannan ya isar da damuwarka zuwa ga Allah wannan kuskure ne Bale ce jawab amsa la ya hataju du'a li wasitati basharin addu'a ba ta buƙatar tsanantuwa da wani a ce sai ka bi ta wajen wani sannan roƙa maka Allah liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki a suratul baqara aya ta 186 wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ta'ala ya faɗa a wannan sura idan bayina sun tambaye ka game da ni inji Allah fa inni qaribun Allah ce lalle ni ina kusa ujibu da'wata da'iza da'an ina jin kiran mai kira idan ya kira ni falaysa jiburi Allah ce su amsa min wal minubi su imani da ni lalle shidun tabbaza samu shiriya to kun ga a wasu ayi masu kama da wannan idan an ji an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kayan wata mas'ala Allah yana yakan sanya lafazi tsakani ko ya ce ka ce kaza suna nan da yawa cikin Qur'ani yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqatum min khairin falilwalidaini wal insa'a wal yata'a wal aqrabin wal yatama har zuwa ƙarshen aya to amma a wannan aya dake domin a nuna gayar kusacin bawa da ubangiji Allah bai zo da bai zo da wannan sigan ba cewa idan bayina sun tambaye ka game da ni kace ina kusa Allah bai kawo lafazin nan ba saboda nuna gayar kusacin bawa da ubangijinsa ba buƙatar sai wani ya shiga tsakani ba buƙatar wai za ka ga wani irin banda ake ganawa a duniya manyan mutane sai wani ya ma iso labar Allah ba haka bane shi yasa Allah ya ce fa inni qaribun bai ce fa qul inni qaribun ba yace ni ina kusa haka Allah ya ce ujibu da'watad da'i za da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni matakar ka tsarkake niyya ka cika sharuɗa da Allah ta'ala ko manzo Allah ya sanya da haka Allah ce su miƙa wuya gare ni eh su imani da ni su bi umarni na su ne sanci abin da na hana to Allah ta'ala ce idan mutum haka tabbas zai samu shiriya ko zai samu biyan bukata abin da ya nema a gurin Allah to kaga wannan yana cewa ba bukatan wasiɗa tsakanin bawa da ubangiji wasu malaman sun yi bayanin ma dalilin saukar ayan an yi wa annabi ne tambaya a ƙaribin rabbuna fanunajihi an ba'idun fanunadihi suka tambayi manzo Allah shin ubangijin mu yana kusa ne mu gana da shi ko ko yana nesa mu kira shi mu daga murya kafin ya jiyo mu shine Allah ya ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina sun tambaye game da ni ni ina kusa ba maganin sai kayi kolo ka daga murya ko sai ka gaya ma wani ya gaya ma Allah damuwarka ba wannan bukatar wallahi wannan ma zo sai ka ji kunya zo yana gaya ma wani sirrin da bai dace wani ma'aji ba ina ruwanka da gaya malami wani damuwarka kaza da kaza wai dudan a ƙara addu'ar mai tsanani mai ƙarfi sai ya tafaɗin sirrinsa na rayuwa kaka ga ubangijinka ka tashi kai sallah cikin dare ka yi addu'a ka yi azumi ka yi tawassuli ka karanta ƙur'ani ga iyayenka suna raye ka je su ma addu'a mana ai babba wanda za ka nemi ma addu'a gurinsu masu yayi karka yin iyayen ce su ba malamai bane ba darajarsu a gurin Allah matsayinsu a gurinka wallahi yafi addu'an da kowane malami zai maka wallahi yafi ta haka kar mu yi wasa iyayenmu da suka rage ko mahaifiya ko mahaifi mu ci gaba da kyauta musu su bude baki sai Allah ya ma albarka Allah ya tsare ka Allah ya biya bukata wallahi tafi kowa maka addu'a tafi ka tara alaran momi 100 su ma sauka wallahi yafi addu'ar mahaifiya ko mahaifi wallahi yafi kowanne to da haka wannan aya na nuna mana cewa ba maganan wai sai ka bi ta wajen wani kafin bukatar ka ta biya wa qauli sallallahu alaihi wa sallama innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi rawahu muslim manzo sallama ya faɗi wannan ne ya mai da martani ko ya bada amsa bisa wani abu da ya faru kamar yadda hadisin ya zo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin faja'ala an-nasu yajharuna bit takbiri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إن, إن ربكم لي إنكم لي ليس تدعون أصم ولا, ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم abu musa lashari ke ba da labari ya ce mun kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wata tafiya sai mutane suka rika bayyana kabbara suna ta daga murya suna zikiri suna ambatan Allah suna Allahu akbar Allahu akbar ana ta zikiri ba ana yi ba wani ma ya cika mutane kunne hana ido bacci wai yana zikiri wa sa ka kai haka wallahi akwai rashin fahimtar manufofin shari'a kai yanzu zikiri zaka yi ko kwana zaka kana talawa to baka bukatar lasfika in zaka yi wa al'umma adalci wallahi kwata-kwata babu wannan ka sa manya-manyan spiko a unguwa wai za ka kwan kana zikiri ka sa manyan spika a unguwa wai za ka kwana kana takara kana kira'a wallahi wannan akwai rashin bin shari'a da shiga hakkin bayin Allah ko da sunan ibada ka takura ma wani wallahi Allah sai ya tambaye ka yanzu kai da kake son ka kwan kana karatu wani bacci yake so yayi saboda ba kallafa mutum cewa dole sai ya kwana yana karatu ba ta ka sai karatun kai ta kai ta iyakai ka yi abinka in za ka yi zikiri ka ambaci Allah sai ka yi abinka cikin nutsuwa ba ka tada kowa hankali ba amma yi magana kura ta tashi a ce ai ba a son karatun Kur'ani ba a son kaza shi sa ko irin karatun masallacin nan in kun lura ai da ana yaka hana ko dama sai ka samu ladan sai ya fito karfe ukun dare ya kunna rikoda ya tafi ya kwanta to a ka kunna karatun ga wani gidansa setin speaker tana setin gidansa ka kunna masa karatu ka hana shi bacci wallahi wannan ba daidai bane ko ambatan Allah za ka yi cewa kai kai a cikin nutsuwa ko wadhkur rabbaka fi nafsika ko tadarruan wa kifatan wa dunal jahri min alqawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin Allah ce ka kira ubangijinka a cikin ranka kana mai kankan da kai ba ta da ka bayyana magana ba a safiya da maraice karkazan daga shin gafararru da aka irin wannan salo na zikiri ba daidai ba ne ba to shi sai na abu musa lashari ya ce ga abin da ya faru mutane suna ta kabbara suna ta kabbara suna zikiri na ga wani gari ko makabarta za a je a raka gawa sai ka ana ta kabbara ana zikiri to ina aka samu wani ana ta zikiri ana kabbara kaga wannan baya cikin karantarwa na shari'a to shine da yaji haka manzo Allah sai ya taka musu birki yace ayyuhan nas ya ku mutane arbiu ala anfusikum ku sauka wa kawunan wannan abu da kuke ba daidai bane ba eh ba kuna kiran wanda yake kurma ko wanda baya nan bane wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane sai yace innakum tad'una sami'an lalle ku kuna kiran mai ji ne qariban makusanci wa huwa ma'akum kuma yana nan tare da ku ai bi ilmihi ai da ilimin sa kaga wani karin bayani ko yana tare da ku da me da ilimin sa ba za ka sai Allah yana ko ina ba da zatin sa wannan ma mummuna kida ne amma na tare da kai da jin sa da ganin sa da ilimin sa in ka ambace shi ba sai ka daga murya kana kolo ba yana jin ka ko mala'ikunsa suna nan za su rubuta maka lada shi yasa ladabi da shi ladubba na zikiri shine rashin daga murya ka yi shi ƙasa ƙasa ko da bayan sallan farilla ne kai zikiri ƙasa ƙasa ba sai ka daga murya kana yi ba ko da qur'ani zaka karanta yana cin kurakurai da mafi yawa masallatan mu ana yi an yi asuba zai yi karatu ya ta ɗaga murya ya cika masallaci da karatu kuma ga wani yana zikirinsa a hankali wani yana nazari so ake kai ƙasa-ƙasa ka hudda sautin yin da ba zai ɗaga murya ya kawo wato rudani ko ya ruɗa wani ba ko tashwishi a wani ba ko yara ake koya sai a yi karatu daidai gwargwado wanda kai malami za ka ji suna karantawa daidai ba ɗaga murya ana kolo ba wannan ma bai ce ladabi amma idan ku kaɗai ne ba wasu daban da za ku damu sai ku ɗaga murya ku yi karatu balle kuma a sa lasfika ana karatu wannan ma akwai tsari wanda bai dace ba ga ɗalibai a gabanka kuma ka kunna spiko na unguwa kuma wai darasi kake musu wannan ba samu daga magabata ba gaskiya saboda anan mai shago yana hira mai kaza yana yi ana ta hayaniya kai kuma ka kunna musu sauti na Qur'ani Allah kuma ya ce idan kun ji Qur'ani ku shiru eh an sito ba kai kuma yanzu ka kai mutane karatu a lokacin da su ba lokacin shirin bane ba kaga anan da kai da su duka sai ku laifi kai kuma kai ne babban mai laifi da haka wanda suka zo dan su karatun sai zama sautin iyasu ne kawai inda bukatan sauti siyasa indo speaker ta ba su iyasu wanda suke kasuwarsu a waje kuwa dama ba sa tare da ku ya kamata malaman ƙur'ani mu gane mu gane maslaha ta addini mu gane maslaha ta zamantakewa komai yana tsaye na fata mun gane wannan to da haka sai ya ce Allah yana tare da ku a ko'ina wa alaikumussalam har wannan ba a san daga murya ta yawa kwarai kuwa ai malama sun ji masu na gyara ko sai a rage sautin yadda wanda yake ciki da wanda yake kusa zai ji amma wanda yake daki a kwance ba a ce dole ya fito ya tahajjud ba ko a wannan malama sun yi bayani wallahi saboda sallan dare ba farilla bane mutum zai yi ne gwargwadon nishadinsa ko ya tashi a daki yayi ko ya zo ya masallaci amma wanda bai zo ba ba ce ka kai masa sauti ka dame shi ba ta haka ya kamata mu kiyaye wani gumawa da ake kunna tsakar dare ka ji waje ka rasa ma wanne za ka ji haɓa jama'a ka ji nan ana jan aya wannan tana ja ana ta wallahi ba tsari ba ne na shari'a kawai sa hana ba wani ma da sunan sunnar yake yi ko duk wanda yake kwana a jos north zai gane wannan abin da nake faɗa mala ubaidu wallahi tsakan dare ka ji tu anguwan ta kaure da wa'azi kwana ake ana yi kuma da lasfika sai ka rasa awa kunna wato shi wanda ya kunna ma da bai da kwanta awa kunna wato kwana za ka yi kaji garin ya kaure da wa'azi ko ba kai saka hana ba kuma wallahi babu dalili kamata mu kiyaye mu yi abu don Allah kar kai abu don ka ba wani haushi a yi magana ce dama ko makiya sunna ne ko makiya manzon Allah ne haka ba ta aikinka kai don Allah sai na bakar fa yana kiyamun lailin muryarsa yake kasa kasa ko hadisi yana nan cikin sabatul sala sai da Umar sai ke daga murya manzo Allah ya zo wucewa ya ji su da daddare washi gare ce sai na Abubakar ya kake karatu kasa kasa yace ai najiyar da wanda nake ganawa da shi shikenan saboda shi Allah ɗaya ne ko kai a baranka ko ka bayyana duka Allah ya sani yace to ai najiyar da wanda nake ganawa da shi sai na Umar kuma yace ina so na farkar da wanda yake bacci shi ma tashi san wannan fadala manzo Allah sai yace musu me yace Abubakar ya dan daga murya kadan shi kuma Umar ya sauke a hada tsakiya kaga magana na adalci ko in bukatar sautin ka cikin masallaci ne to bashi nan in akwai masu haraba bashi iya nan amma wanda yake wani gu kuma bai da bukatar ka karka takura masa kai abu da ikhlasi kai dan Allah karka idan wata manufa daban sai ka ɓata lokacinka ka kwan kana karatun ba ka da lada kuma ƙur'ani ba a masa gaggawa jama'a ka ce dole sai ka sauke a dare ƙarshe za ka yi ta aiko manomi ne ka ce ka ba shi fili mai yawa za a tsimbire ko sai ka rasa mai ake faɗa surar ka santa amma sai an daɗe ka gane wace sura ake yi ina wani irin karatu ne wannan wallahi ƙur'ani ka karanta izo ɗaya da nutsuwa tarsilan ya fi kai izo ashirin irin wannan karatu na ba nutsuwa ɗin ba a son gaggawa sai na umar aka ce sai dai shekara biyu haddace suratul bakara ko ibn umar ne shekara biyu ko da karatu ce a hankali na nutsuwa da kuma aiki eh ga kuma aiki ga karatun kuma ga sanin ma'anar me ake karantawa da haka da irin wannan daga murya da sautin manzo Allah sai ya taka masu birki yace kuna kiran wanda ya kiraye ne wa makusanci yana kuma tare da ku da ilimin sa muslim ya rawaito wannan hadisi dan haka dai a takeice bai halatta ka kudurta cewa ba za ka kai ga bukatar ka ba sai ka bi ta wajen wani wannan abu yana rusa imani babu dalili akan wannan Allah ubangijin kowa da kowa ne ba wanda ya fona gurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah sauriya mutanen da ake cewa su yi addu'ar ma wallahi kai din ma kafi su dama dama wallahi da wani jagwal ɗin da yake haɗawa kai ɗin da kare na karatun naka kafi tsarki a gurin Allah ita ku addu'a zuwa ga Allah tana alaƙa da gyaruwar halaye ko da tsoron Allah da ta'ammali da halal amma ne ga wanda ake sawan sai ka samu duda gula da gulan yanayi kila ma yana shirka yana bid'a yana aikata munanan ayyuka kuma ka ce wai su ne masu masu kungiyar menene ko kamfanin addu'a abuja har kamfani ake mutane gansu gurum ne kana da damuwa sai ka zo ka faɗa a ɗauke a kama aiki haka wani akwai garaji ka ce wai kai amma kawo kowace bukata ne a zo za a yi ga almajiranka suna nan za a yi wannan kuskure ne a risina a nemi yardan allah a nemi amsawarsa a tuba gare shi a gabatar da ibada allah ta'ala sai amsa addu'a da haka kar mu rika jin cewa mu muna nesa da allah kuskure ne wani ku Allah ce huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya kusa da bawa fiye da jijiyar wuyansa tun lokacin da kai addu'a to Allah yana tare da kai ai mun ji wata mata a gaban manzon Allah ta zo da complain manzon Allah bai ba ta solution ba ko matar wane ne wannan sahabin da ya mata zihari ta daga hannu tace Allahumma inni ashku ilai ya Allah ina kai kuka na gare ka nan take kuma Allah ya turo mala'ika da amsa ko suratul mujadala ta sauka qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha tana zaune a gaban manzo Allah ba ta yi magana Allah ya ce ya ji hakika ya ji wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma da aka duk inda kake wallahi ka tuna da Allah ka gyara halayenka awon da shi hana amsa addu'a suna nan da yawa rashin tsoron Allah rashin bin dokan Allah ta'ammuli da haramun duka ga sunan suna nan to ka gyara halayenka ka yi roƙon Allah Allah zai biya amma ba maganin sai ka nemi wani kasa a gaba duk wata damuwarka sai ka gaya masa wani ko sirrin gidansa wallahi babu duk abin da ya faru zai to malam yau fa akwai matsala a tashi a mana aiki ai kaza da kaza ya faru to kai zaman me kake yi kana sallah kana azumi kana kaza amma roƙon Allah ne ba za ka iya yi ba haka ya kamata mu kiyaye Allah ya datar da mu anan za mu takaita sati mai zuwa sai mu ci gaba daga yadda muka tsaya abin da makanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأكلنا الحمد لله رب العالمين